بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan dare na Lahadi wanda ya daidai da 23 ga watan Safar shekara ta 1442 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya dubo da goma ga watan goma shekara ta 2020 miladiya idan ba manta ba muna sura ta 26 suratul shu'ara yau ta ne ko to ta ne ba um sura ta 26 mun yi darasi guda biyu mun kuma tsaya a aya ta 104 za mu tashi aya ta ɗari da biyar a wannan sura mai albarka sura ta shu'ara muna roƙon ubangiji mana hukuncin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai fassarawa daidai babu ikon aiki da abin da za mu بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون ما ليس هذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام wannan labari ne daga ubangiji madaukakin sarki da wato dangane da bawansa kuma manzansa annabi nuhu alaihi salatu wassalam malin ce wa huwa awwal rasuli ba'athahu Allah ila ahli al-ard ba'da ma ubidat al-asnam wal andad shine farkon manzon da Allah ya turo ban kasa bayan ana gabauta wa gumaka ana cewa Allah madaukakin sarki shirka ba ba'athahu Allah nahiyan an zalik sai Allah ya turo annabi nuhu alaihi salatu wassalam dan ya hana wannan barnar da ake a ban kasa sannan kuma ya tsoratar da wanda suke irin wannan tabargazan na bauta wa wani Allah fa kadzabahu qaumahu mutanen su suka karya daji fastamaru ala ma hum alayhi min al-fi'al al-qabila suka ci gaba da abubuwan da suke na ayyuka na barna fi ibadati asnabi ibadati asnabi wajen bautawa wato gumakan su ma Allah ta'ala tare da Allah madaukakin sarki to shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wayannan ayoyi yake cewa sallawa qaumu nuhin al-murtali mutanen annabi nuhu alaihi salatu wa salam sun karya ga manzanni saboda mun faɗi wannan kaida a baya karya ga manzo daya daidai yake da karya ga manzannin duka domin gaba ɗayan su sako ɗaya suka zo ne dangane da abin da ya shafi tauhidi shari'a ce kawai ta sabon ba amma tauhidi gaba ɗayan su kowa idan ya zo zai ce ani abudullah wa sani wa tagut wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani abudullah wa sani wa tagut hakika mun aiko kowace al'umma manzo na cewa da bautawa Allah da da nisanci taguti at-taguti kuma huwa kullu ma yu'budu min dunillah duk abin da za a bautawa wa Allah wuce ake kira taguti to duk kowane annabi ne ruwa ya faɗa haka to shi za kan da manzo daya kan ya duka manzannin ne shi za mu ja ba da wannan misalin a baya cewa inda za a je ranar alkiyama a ce ba ni shiga aljanna sai wanda ya imani da annabi Isa to da kiristoci da musulmi ne kawai za su shiga don musulmi sun yarda da annabi Isa alaihi salatu wasalam inda za a ce ba ne shiga da wanda ya imani da annabi Musa to da da yahudi ne da kuma musulmi har yau amma ita ka'ida ta ce inda za a ce kuma ba ne shiga da wanda ya imani da annabi alaihi salatu wasalam kadai to mu kadai za mu shiga domin su ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to amma ka ka'idar shine sai ka yarda da dukkan annaba la nufariqu bayna ahadin min rusuli amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli wannan shine ka'ida idan ka bambanta da cikin manzanni to ko shakka babu ka tafi layi duka annabawan Allah gaba ɗayan su sai ka yi imani da to shi da yake wato mutanen annabi Nuhu sun karya ga manzanni sai kana lahum aqum nuhu katina lokacin da dan uwansa annabi Nuhu alaihi salatu wa salam yake da su ala tattaqun kin ba za ku ji tsoron Allah ba a takawa shine ja'alu bi dayati bainaka wa bainama asiyatillah sai ya kai kariya ko wani magaji tsakanin da babawa Allah shine takawa to saboda haka ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin lallai ni wato ni manzo ne a gare ku aminin kuma abudacci kaga yana ga muku Allah ne ya aiko ni sannan abin da zan gaya muku tabbas babu ƙarya a cikin ka tabbas ne shine aminin wanda baya ƙarya to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana fattakullah sai annabi ne yake da shi ku ji tsoron Allah wa adi auna ni wa adi aun ai wa adi auni ni kuma ku bi ni ni ba tsoro na za ku ji ba biyayya za ku yi shi Allah madaukakin sarki ku ji tsoron da ni kuma ku ci ai dokokin da wajen umarni da hannu ni kuma ku yi min biyayya dangane da abin da ya aiko ni wa ma as'alukum alayhi min ajr kuma ba na ada nake so ku bani wata bada saboda da yawa mutum wato sau da yawa ko wani abu karo da shi zai rika tunani to nawa zai karba nawa yake so wanda fa yanzu haka bara zaki wani abu kike so sai ba da ya mutu cewa kwata kwata baya bukatar komai shi za ka ga Imam Malik yayi koyarwa ne yanci zai gama koyarwa ya raba wa dalibai kuɗi to kaga ba wanda zai zo rika tsammanin cewa za a za a daga maka ba dan dai zo na abu da yake shi inda ya gaskiya ta fado kansa to yi za a ce faɗa cewa ko da zai kamar da muka faɗa a baya ko da zai idan mutum zai koyarwa zai yi da'awa to ya zanto ko da bai da kuɗin da zai raba wa mutane ya zanto yana da kana'a abin mutane ba zai dace ka ba ruwan da zai sabuwar riga da zai tsohuwa duka ba su gaba daya to sai ka zauna lafiya wannan kuma kana'a zai janyo idan sun yana so ka samu kana'a zai ka samu kana'a idan kana da abin yi ba ruwanka da abin mutane to duk abin da ya zo na gaskiya za ka faɗa abin da Allah ya ce ba ruwanka da abin da jama'a za su domin idan kana tsammanin cewa wani zai baka zakka wani idan kai wato ka je wata kalmar da yake da shi kake kuma kake faɗa daga nan al'amari ya lalace shikenan to saboda haka abin da ake bukata kenan gurin wanda zai koyarwa ya zanto ko da bai da kuɗi to ya zanto abin jama'a baya gaban sa ba abin da ya ma zafi ne to shine za ka zauna lafiya amma idan ya zanto aka gane inclination ɗinka ta karkata waje kaza da an ba ka kaza in wado in wado ne na rabu ana ba ka zaka yi kaga mutum ka ba to ka ji ba idan gwamnati zai yi ta karya ka da zan da za ka karya ka idan wasu masu kudi ne suke su karya ta sun san da me za su karya ta dan wani da an tashi magana zai ce ba ne ke zuwa ya mana maula ba musamman ba kudin mu ne yanzu da ya ga kula kullu sai hadin alai duk magana da za ka yi su dauka da su kake saboda haka ne ana yi ce ba nan nan yake zuwa ya ce ba wani kaza ba amma idan ya san ba jin da bai ma zafi da abun hannunsa to za ka kafu kima haka wannan lafiya shi za na gaya wani bawan Allah bayan corona sai kira da babban mutum ne mai kuɗi kuma sai ce malam ba ka neman mutane da ai yi wani kira masu kuɗi da azumi haka na gaya mar wallahi nace ba kuma ballan sana ana corona haka bai nace ai ni ba na nace wallahi da biya da shi ba kuma wani girman kai da nace ba na kiran masu kuɗi da azumi ba shi ke an ba saboda wani yana jira zai yi mutum kafin da yana da kun ga malamin kun shine ko ba haka bane amma idan kai zauna ko rike talauci ba za ka zauna lafiya babu wanda zai zo ce kaza kaza kaza kaza shikenan to Allah ba ka ce sarki ya ga ya mana cewa ma asalukum alayhi min ajr annabi ne ce ni ba ba na roƙon su lada ba na so ku ba ba wani lada nake so ku bani in ajri illa ala rabbil alamin lada na da gurin Allah ba ku cikin sarki fattakullah ku kiyaye Allah madaukakin sarki wa sai au ni kuma ku bi wannan shi ne abin da Annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ya gaya muku kalmomi da za su gamsu cewa Allah ne ya aiko amma ni da haka ba su da akan wannan abubuwan ba zai kace na قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي
Allah madaukakin sarki yace kalu sai suka ce anu'minu laka yanzu ma imani da kai wacce ma an anzaru alhali duk wanda ke wanda kaskanta ne rigunan su da alaje ko kuma diddati ya za ni imani da kai kamar yadda in za ku yi jira a suratul gadi wato wayan da kafiran kurai ja manyan su Abu Jahl da ire-iren suka suka ga wa Zahid Rubi da Ammar bin Yasir suka ga da kabaru ibn al-arab suka ce idan annabi kan azo imani da kai sai ka koru wa'annan talakawan da gaban ka annabi yana fahimtar musulunta amma sai ya ga wannan kalma sai ya koru wa'annan na gaban ka sai Allah ya ce wala tabrud alladhina yad'una rabbahum ko dirga dadi wa aji yuriduna wajha wani mutum kina Allah mu lokacin sarki ya yi kuma yake kada ka koru wa'anda suke ambatan Allah samu da yamma kuma suna yi dan Allah ba don wani ba ma alayka min hisabi min shay wa ma min hisabi alayhi min shay saboda haka hisabu ku baya kanka idan ba za ka rubuta ta wasu ba kawai Allah ba da cikin sarki wato ya saukar da wannan aya annabi alayhi salatu wasalam ya watsi da shi in dai Allah ya amfana da ya ce wadanda lokacin da ake kwaci da ne yawa a cikin makka ake dallaza a kowa suka yi ajiye komai na da Allah ko kuma yanzu ku zo da girman ku da kudin ku kuke sai an kore ko irin wannan wato adalci ake so mutum ya yi wa kansa kuma ya yi wa wanda suke tare da shi wani bawa Allah da ya burge ni yanzu ya samu dukiya tun yana harkar kasuwancin da yake yi akwai wani yaron da suke tafiya a zuwa harkar ne to yanzu daga baya sai wasu yara suka bayan an dade shekara goma da ana harkar da shi ya da shi yake jan wahala yanzu da yazo wata da tsoro daga baya kuma ce suke kai tsaye gumi a kansa cewa yana kaza sai zo ke gida mu cewa shi an ce yana kaza sai wani ce me kake kai sai ce ai shi abin da yake kallo gaskiya yana tuno irin lokacin da yake fita da azuba ba shi da komai kuma da shi suke fita nake shi shi ne adalci wayannan da zuciyar ta suka danta wannan kuma ko na da yayi zai ka kauda kai kai hakuri domin ya kauna sai ka lokacin da baka da komai amma wani yanzu sai su zo su yi ana ji kuma ya yi za ka amfani da wannan ya kore su kada yi wannan sai mutum an kai abin da mutum zai ba idan ya tashi ya ba sun faɗa daga baya za ka tuno alkhairin da ya ba kawai ka danne wannan shine mutum na kwarai ke amma dan yanzu wasu sun zo ka ce ai da ma kan kaza bayan da ji abin talautin yanzu dukiyar da zo ka kore shi wani kyauta ba to saboda haka annabi alayhi salatu wasalam tabi'arsa tabi'ar da shine kamar da muka faɗa ta din da yake bada idan ka saka wanda alƙairi jijjarin dadewa da yana kama in dai kai ba wani alƙairi ko ya to wannan shine abin da ya kamata kowa ya koya daga dalilin annabi alayhi salatu wasalam to shine yake alu'minu laka wa tabi'aka al-azali suka ce ba imani da kai al'ali kaskanta su talakawa su ne suke bunka sai Allah ba wajen sarki yake kala yake sai annabi yake wa ma ilmi annabi nuhu alaihi salatu wasalam wa ma ilmi bima kanu ya'malu ba saura ilmi na ba saura na akan cewa sai na rika bibiyar abubuwan da suke aiwatarwa ba duk abubuwan da suke aiwatarwa baya kai Allah ba wajen sarki ya turo ni in zo kawai in mutu wato isarwa in isar musu da sabo amma ba a rika bibiyar sai na ga me suke yi suke da bai ba ya ga musu in hisabu illa ala rabbi ai ma kitabu kitabun baya ko ila illa ala rabbi ba ce gurin ubangiji na shi zai mutu hijabi saboda haka dan talakawa ne su ai ba su suke kansu ba Allah ne ya ga lokacin korona idan ba kuna gane haka ko kuna ji wannan abubuwan da Allah yake faɗa sai yake ni wa ma ana kariya wa ma ana bi qawlil mu'minin in ana illa nadhirun mubin
annabi alayhi salatu wasalam annabi ne yace wa ma ana bi talibul mu'mini yace ko da kai ni wannan kori mu'mine ba ai in kama bu aitu nadira an aiko ni ne dan nan gargadi kamar ada ani wanda ba ani wasaddani kana ni ni wa kuntu ni duk wanda ya bi ni ya daddada ni ya bi ni ya a gare ni to lalle ina tare da shi kuma shi ba yana tare da ni jawabun kana jariban aw wada'a wato duk ɗaya ne babban mutum ne ko wanda yake ba babban mutum ba wato kana da ne ko me kudi in dai ya cika wannan ayyukan da zama mu'mini ne barin kore shi ba shine wa ba'ala lidalil mu'mini in ana illa nabirun mubin ai ma ana ni ba kowa bane ba ni nabirun mubin mai gargadi kuma mai bayyana gargadin ga kowa da kowa saboda haka duk wanda yake a gurin da ya maka wanda baya nan ma zan je in ga maka domin haka ne annabi nuhu alaihi salatu wassalam qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa jirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa tabtu thiyabahum wa asarru wa takbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara shi ne ake annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ya kirawo su da auki kauni laila wa nahara dare da yini ya rika mun yana kiran bayan ya yi shekara ɗari tara da hamsin wala bi tabihim alf sanatin illa hamsin ama fa akhadahu tufan wa hum zalimun saboda haka shekara ɗari tara da hamsin ne yana bibiya su ba gajiyawa shi sa idan da awa za ka za ka kai ne ba ka jiran cewa wani yau ko gobe wani zai gane sai dai kawai wata kila sai bayan rayuwar ka ba Allah zai sa wani ya fahimci abin da kake faɗa alhali lokacin da kake raye zagin da yake ko yayi ma da yake yi ya yi bula da yake sai ya faɗi kalmomi na muni a kanka bayan ba ka ran kuma zai gane shi ta din mai da'awa ba zai damu da wanda yake zagin sa ba mutakar gaskiya yake ne ba kar ka damu da kawai sa abin da ka sa a gaba kai kai ka ne muke bakon Allah zai taimake ka amma idan za ka tsaya a bibiyar ma ta hauki to ba za ka ga inda ake so a cimma ba za ka ga shekara biyar baya wani yana cikin wanda suke ba gari ko kaje amma yanzu a ce bayan shekara biyar sun kuma ya bayyana domin wani kira dama da gaske yake iya bayyana kai ba ba dan Allah a iya bayyana su kenan to daga baya kuma Allah ya fahimta da shi cewa ba haka wani ba ba shi ne da zai hanyar ba to duk da da'awa wannan tsarin da annaba ake so ya kwaikwaya shi da annabi alaihi salatu wasallam yake ga mana cewa al-mutamassuku bi sunnati inna fi hadhihi ummati kal-qadiri 'ala al-jumra wanda zai rike sunna Annabi ne da Abu Dawud yayin da al'umma ta bazu kowa ya ba sai kama gaban sa aka yi zamani ne fadi sai Annabi ya ce kalkadi da al-jamrati kamar wanda ya riko da garwaji haka za ka zauna dole sai kai hakuri gida za bi wata zafi har Allah ya ga lokacin da za ka huta to haka tsarin bawa yake ga shi ne yake mana kallo Annabi da ya kowa a babu duba kalmomin da ake zuwa masa shekara ɗari ɗari tara da hamsin ba kwana ɗari tara da hamsin ba ba kana dafa ma yau kayi gobe kayi jibi kayi wanda ka yi wa yau ɗin gobe da jibi su za su ƙara zuwa su ma abin da ya fi na jiya muni to wannan shi ne tsarin annabawa matuƙar da'awa za ka yi to ba gajiyawa shi za a ga wanda yake harkar islamiyya yanzu wai yana yi kawai za a zo za ka mar wasu ya iya yi rashi ko yara ya ce ya daina to ba za ka iya wadawa zai ce ya daina dan me za ka zaka bai da ai yanzu aka fara zaka huta amma ba yanzu ba wallahi yanzu aka fara haka kawai wani zai zo shi mutun da ke bayan ya zuwa ya kawo malamin mathematics duk da ba dai dai bane shi ma aka kawai aje a kafa shi amma zai je zuwa ya kawo malamin alhakuma da zato kare ko to da haka wannan tsari ne da ya kamata ka rike a zuciyarka cewa ba za mu aljanna ta alim alim sai Allah ya jarabe ka dole to shine malai yake ga mana anan cewa annabi nuhu alaihi salatu wasalam wato ya ya ya ya ga ya mutu cewa in ana illa nadirun mubin ba kowa bane ni face ne gargadi wanda yake mubin kuma mai bayyana to kaga annabi nuhu yayi kira dare da rana ta bada yamma kowane irin lokaci shine lailan wannan rana sai ce balam yajiruhu du'a illa jarara yace amma kiran na amma ne ni ta ƙara musu ba me yakon su dawo kusa ni ta gudu karke wa in kullama da audu li tafsira law duk lokacin da nake hadi dan Allah ya baba ga musu ji annabi nu ja'alu asari aw bi azani sai sanya in ya din a kullun wa tabdu qiyawun aw ba yawan ko rigunan su dirbi fitta kuma gaba dai wanda za a ganki ba wa sauru su toji akan kaban da suke واستكبر استكبارا دي girman kai duk da girman kai domin girman kai shine wadannan ake wa gwamnatin nan rayin mutane da cikin darbar gaskiya wanda aka zo kalle ke shi a gaban ba da ji zaka ji irin wannan kalmomi ko kwanan da bai buga shi muna da daura da ana fara magana sai ce in ka mu ko fara daukar littafi mu ke dauka da yake to nan kan ya canza da ne a'a to ai kin ka mu aje mu aka aje ta dama ya kamata ka fara daukar littafi kafin ku fara dauka ko ba ka bane domin ana kan da yawa ne shekara da jira to me yake da na faɗa kafin na jin da ce kin ka ba ai ko kuma ko wa alhaji wallahi wada ne kawai ana tattaura sai ji wai tun ka ba a je ka muka fara daukan littafi to tun ka ba a je ne amma kuma ana nan a inda ake ba wuce gurin ba kaga ga wata mali don gudana ta duba ma kenan to da ka ba daidai bane wannan kalmomin su ne girman kai a addini babu ruwan addini da wannan wayancan da aka zo iyaye da kakanni shi sa gashi nan mun biya kafin da ya gabata za su rika cewa bai ban wajen na aba ala kazalika ya sa ga iyayen mu da kakannin mu haka muka same su gorin da aka rike wa Allah alaihi salatu wassalam cewa tun kafin a yi shi a gaban mu ba ka yi kika gaskiya duk lokacin da ka zo karɓar da kake فانظر لذات القول لا من كائن والحق مقبول ولو من جاهل ka kalli gaskiya duk lokacin da ta zo ba mai kai da zaka kalla ba domin ta gaskiya a bakar ba ce ko jahili ne gaya maka kafin nan muna makabarta a kan dole sai wani bawa Allah yake cewa wan malami ne wan malami ne yana da shi sai irin wannan kalma ta taso yace akwai wata kalma da wata tsohuwa da albarka ta gaya ba kalmar da ni da mata yana zama zai ce akalmaka Allah ka lura da wannan kalmar karatu sai ba wani abu ta gaya ba ta yadda da tauhidi wallahi ya samu irin wata matsala da ma hasada da abubuwa kala kala sai ta dawo wata kalma kawai dukkan dantar ta gaya ba wannan kalmar da ta gaya ba sai da abu ba ba sai ne ka lura cewa karatu dai wanda za ka ta yadda da tauhidi ba da ka sa littafi ba yace wallahi ya ya lura da to akwai wanda ba littafi ya ga ba da tije ne kawai hira kuke amma Allah ya ba ka karatu hira kawai da zaki babban da zai da kai wani karin ke nema hira da zaki kawai wallahi a kalmomin da zai mana akwai karatu to shi ka kare da kowa kai mai da jin cewa dan na zo na zauna a na ku kowa ba ka bane ba ka bane kai wani da Allah ne ya dora ma wani nauyi kawai da zaka yi amma da za ka koma wani baje ko wani tambaya zai kawai sai ka ji karatu ya ba to dai ba to shi ka idan ka fahimci wannan da kyau za ka yi amfana da mutane ake ta ambara kuma za mu dukkan azamu ilimi ne yawa ne yawa da shi akwai wadannan kalmomin hausa da zasu har so ne ke jikin yi magana domin za ta ba ka kalmar daidai kuma za ka rike ta yanzu na taɓa zuwa na yi lakta a wani gari da na yi magana titi da ta a'a sai da wanda titi ya jinjina mu bai san nema abin da titi da jinjina nan ba na yi bayani da cewa titi kaza take nufi ta a'a saboda mamakin da yake cewa kananan shekaru na amma na iya bambanta shi da sana to a gurin karatu na zane da to irin wayannan abubuwan ne dole idan kana so ka amfana da al'umma ka bude kunnuwan ka bude kirjin ka kuma kowa da bai wanda Allah ya maka sai ka amfana to wannan shine kuma dabi'ar annabawa duk lokacin da suka zo za ga kokari ce ji wani abu daga wanda gari wanda yake koma bayan kuma wannan shine abin da yake daidai sai Allah ya kawo sarki yake
قالوا لئن لم تنته يا موسى لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين Allah madaukakin sarki yace ka halu sai ka ce la illam tantan ya ruhu kin baka da wannan wa'azin ba kai ruhu ka duba rashin kunya ba ya kai annabin Allah ba kai ruhu kiran yadda ba auke ba kai ruhu ko ya kalle ka yace kai wani wallahi in baka da kaza da kaza da kake ba za su magani to la illam tantan ya ruhu in har baka daina ba wannan wa'azin da kake bin gida gida ka bar da dare kana mana da takuran da minal marjumin wallahi za mu jefe ka jiba da ma'ana duwa su mu dauka mu jefe ka ko kuma mu dauki kalmomi na ƙarya mu ce kai wannan jiba kenan na wato guda biyu na ajiri ko dai kaulan ko ne da jiddi in har baka dena ba za mu ta duwa su mu ta yi ma roki domin annabi ne da Rasul sallallahu alaihi wasallam a kaifa suka yi masa roki su zo da ga yi ma roki ko kuma mu rika jiban ga kalmomi kala kala da'awa ba ba kace komai ya amari da ikimawi kake biyawa ko da arba'una hadisi amma za ka tsore wani ne za ka tsore wani ne na ga uba da wannan misali ina bayarwa ne dan dan uwana a ran islamiyya su samu karfin biwa wallahi akwai ran da wani saba zuwa kai karatu muna karatu bulugul maram da wani sai sai yana dan da sai na ce to bismillah sai ce min dan girma Allah da ya hakuri ka ya da min da ne faru sai ce ai ba ma abin da ni faruwa sai ce ne ma ka je ka da nayi kaza na kuma yace ba kuka yi bara kai na kuma da kallon sa islamiyya ta abubuwa kala kala sai da ya ga wasan sai na ce wallahi waɗannan abubuwan da kai da wanda ka faɗa da wanda baka faɗa ba gaba ɗayan su akwai wani tasiri da zai abun yayi a kaina sai ce ba sai ce to wallahi ba wanda kai da ba wanda zaka kuma yi nan gaba na haje ba domin kwata kwata a ganin nan idan na kwanta ko farki tsira ba ne ba ruwa na ne ina da dabiya an kai mun abu ban kauci ba zan gaya ba shi da wanda muke tare da su ba sai ina da zafi shi ne ba mun kawai idan kai mun abu ni ba zan tafi da kai ba Allah in dai kai mun zan gaya ba shine kawai ba na irin wannan rubo a zuwa ce shi sauran su ce sai mun kaza shi sauran su mutum ban iya ba dari a gaban kuma mun da dare yau muna makamantar dan dolo wajen binne Abdulmalik kan gidan Malam Jafar wani malamin da muke tsaye da shi da muke wannan magana sai yaji ne yake zan ga ba wata dabi'a ban sani ba ko zan mutu ban ga ba yace a cikin dabi'u ka kana da wata dabi'a da duk wanda suke zaune da kai suna bara yau zan je ran sai nace ni ba ra fara mamman lawo yace an ce ba ka mun gudu nace to na gode Allah wannan wato kalma ce da Annabi ya kalli wani ya ga masa cewa inna lafika qabla la qabla zaini kana da ni ugu da bi al-ilmu wal anabi kana da hakuri da bin abu sannu sannu to ya haka ba da kai ma wata ran abokin ka kawai kalli injiniya ne zaman da kuke da ni yau da gobe wata irin dabi'a ga lura ina da ita ne kyau ya kamata ya biya ba in dai zaman cinki kike ya kamata ya biya wata dabi'a da kowa ya na mutu za ta iya faɗa ba in lokaci za ta yi ba cewa ƙarya ka debo ƙarya ka faɗa tsakanin ka da Allah wata dabi'a ce ka danna da ita mai kyau to na abubuwan da kamata duk wanda kuka tare da shi wata ran kai ma wannan interview din ka ce ya biya ma tsakanin ka da Allah wata dabi'a ce ka ka mai kyau ka san yana wata take gudu wanda ya kamata ya tsara dajewa a kan sai ko babu wannan zaman banza kuke sannan ya jira ba kuma dabi'a da yake jin ana gumbulan a kanka to wanda yake sa mutum ya gyara kisa na ga fara lokacin da muke ji al'adabul mubarak wallahi dabi'a da muka zo za mu biya sai na kalle dan muka zo dabi'a ruwa sai ta kwabbayar da kaina to ani maruci ne kuwa to kafin zan biya wannan matsala akan babu hukumi din sai na gwada na dole ne da ni an dubara gwada zan garo wata da ita ko wanda ita to ta haka ake gyara da ni da ma shi da shi gyara da ni mutane yau da gobe ana yi yau da gobe sai ga wasu dabi'un ku da suke da gaba ko ka rabu da su baka sani ba don ba annabawa ba mu dole muna da laifuka to a kwanin ka rabi kenan da an kawo dabi'a kan cewa matsalar da kai ka sani to yi kokarin ya to wannan shi ne abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye to ka ganin da wato annabi nuhu alaihi salatu wasallam kace in har baka dena wato wallahi za mu jige ka qala rabbi inna qawmi kadzabu sai sai ya ubangiji wannan bayanan na wato sun baka da dani sun fara kai ki ban buke inna qawmi kadzabu mutane sun kare dani mutane na sun kare dani fabtah bayni wa bainahum fatha Allah kai wani mudi kai hukunci tsakanina da su arabu ai al'amari ya kai bango wa najini ka tsayar da ni wa Muhammadiya da wanda suke tare da ni min al-mu'minin da suke mu'mina ya Allah shine ya faɗa akan rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayya innaka in tazaru bi yudillu ibadaka wa la yajidu illa fajiran kafara ya ubangiji karka ba ko mutum da kafin ya zo nan sai yace rabbana inna ala amwalihim ko ke wallahi ban buga ne da annabi wato harun yace ra'al kazzaba ko mutum da ya abanka nan ko gida daya ya ubangiji karka bari innaka in tazaru ya Allah idan ka kare waɗannan mutane yudillu ibadaka bayinka da za su zo nan gaba wallahi sai su fadar da su wala yajidu illa fajiran kafara ya ubangiji ba wai su ba da yake kauna da su ƴaƴan da za su aiba ba ba mutanen kirki bane ya hayyu ya kayi fajirai ne kuma kafirai an an ba Allah annabi nuhu ya mutu kenan kuma sai ka babu hakurin da ya ne hakuri ya kokari shekara 150 iya da awako to da take yi bango ya faɗi wannan sai Allah maka hujjar sarki yake ne فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم to bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam yayi wannan addu'a kamar da muka bada misali da wannan aya hakan su kowa zuwa cikin kamar za ka ji wani kanar da ya kuma yi bada arabahu anni maglubun hanta ce ya roki ubangiji ya ce ya ubangiji sai da yayi mun kun fukar dina ta ada lamu shine anni maglubun wanda ce fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhadid Allah yake muka bude kofofin sa da ruwa na ambaliya domin wato ruwan sama da kasa aka yi ruwa mace za ta dore za ta dora a murhu wuta na ji amma duk sun tsakiyar wutar ruwa na fitowa shi ne fara da nuru din dan dai ruwa za ta daina kulkulin da ruwa ga wuta na ji ta ciki ta sama da kasa shi ne za ka wani tarihi da ake kawo a cewa a wani mutum a wajja ana so a bada labari akan mutuncin mata haka ce wai shi a wani lokacin a lokacin annabi Nuhu alaihi salatu wasalam aka yi shi yazo dan yau tsawon saboda tsawon da ya daga hannu zai tabo rana wai tsawo ne shi sosai da ka fara wannan ruwan da sama da kasa sai dauka da kawai sai dora a baka saboda haka idan yana so in kana so ka tura abu kai wani kamo shi ko ka ga shi zai fara da kawai ya lika rana ka kana zai wani da Allah ka ji kai ka ga wannan da su wai ana zuwa gaya ma wulaƙancin ba da da cewa da ka taɓa mun wai ana aka wata rana kawai da yake jini ta ce wanda ka taɓa mun sai wurgo ta kawai kawai ruwan da haɗu ne suna dawowa to in aka zo irin wannan ba zuwa da zaɓu ne yara da hakurin suke dawowa kuma a ɗauko a zuwan karatu kuma ba karatu wani ma in zara lawa bi hannun sunna Allah ya ce wa fajjarna amsa a wuyuna fasta kalmahu ala amrin karkuri wa hamalnahu ala zati alwahin wadutu Allah ya ce muka dauki annabi ruhu akan wani jirgin ruwa ba abokin allina shine wannan jeje da jeje kenan wanda ke da tsotoji da kuza aka suka bari Allah ya ce tajri bi ayyina jirgin ruwan da yake tafiya da kulawar karkashin kulawar mu jaza'an liman kana kufi sakamakon wanda ya mutunci ne ka bude wa Allah ba ka mutunci haka Allah ya mutunci cikin jirgi ya ji mana shi za a ce fa an jaina mu sai muka tsere da annabi ne kun ga anan ku bayan nan kuma Allah ya ce dauki min kullin zaujin musulmi wa ahlaka kowanne nau'in dabbobi kaza zai a ɗauki kaza da zakara tinkiya da rago akuya da gudduru musa da zaniya raƙumi da taguwa duka kowanne ya sa aure ɗaiɗai a cikin jirgin ruwa gaba ɗaya Allah ya bashi wannan umarnin to su suka suka suka suka jirgin ruwan da kuma mu'minan da suke imani da waɗanda suke tsarari ne to shi ne Allah ya ce muka cika wannan jirgin ruwan muka dauke shi muka tsayar da shi cikin birkin masu a cikin jirgin ruwan da yake cikakke ya jira kun thumma agrakna ba'dil baqi sannan bayan nan kuma muka halakar da waɗanda suke raguwa gaba daya shine algajiri da gaskiya har da matarsa sai Allah ya ce na'am inna rabbaka inna fi zalika la'aya lalle cikin wannan misalin da aka bayar akwai aya akwai aya ko shakka babu wama kana aktaru mu'mini amma mafi yawan su basu imani da hakan ba har yanzu wasu da ake biya daukar kai kawai na da ku faru bakada ko ku faru kaza shikenan kawai Allah yake wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim amma ga dani ba iya da aka ba ubangijin da ya mutu aka shine al-aziz wanda ya fi karfin kowa al-rahim kuma mai jin kai ga wanda ya masa biyayya sai Allah yake كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Allah ya kaddabar adil al-mutari bayan kuma an gaba da Annabi Nuhu alaihi salatu wasalam sai Allah ya koma kan labarin adawa mutanen Annabi Hud alaihi salatu wasalam yace adawa sun karya da manzanni mun yi bayanin wannan cewa karya da manzo dai dai dai yake da man karya da manzanni gaba daya adawa sun karya da manzanni sai kada lahum aquhu buhud katina lokacin da dan uwansa annabi hudu alaihi salatu wasalam yace da su ala tasakun kun ba za ku ji tsoron Allah ba shine ku burka bin umarnin da kuma kuna kauce wa ahadin ba za ku ji haka ba inni lakum rasulun amin lallai ni gare ku rasulun wato a manzo ne wanda yake aminu kuma wanda yake abuntacci wato Allah madaukakin sarki ne ya aiko ni sannan kuma wato ni abuntacce ne cikin maganganun da zan faɗa babu gaci faɗa shi gaba ɗaya shine inni lakum rasulun amin sai Allah yake fattakullaha to ku tiyayi Allah wa yawan ni kuma ku yi biyayya wa ma as'alukum alayhi min ajr ba tambaye ku lada ko daya ba ya da bai kula da shi za a kula sanan da annabi ya dauka akwai lokacin da zai daidai da karɓar kyauta saboda idan ma kyauta za ta yi mal za ta zama dole ga wani ba sai annabi ya ce baya ce duk da a baya din mun yi bayani akan kyauta bayan mun tashi a ke ko a ranar wanda da cikin ba abu kaka da yake tambaya da to cewa wanda za a zo a yi wa kyauta ba misali mutum ya yi ba da wata manufa inda kamar misali jami'in gwamnati ne ke ko jami'in tsaro ko wani aiki da ke na gwamnati wanda wani zai nemi alfarma a gurin ka in ka kalli wannan ya zama cin hanci banda shi duk wanda zai zo me yasa baka bani gara me yasa da baka ban ba yanzu na zama jami'in tsaro ka zo ka rika kawo mun kyauta in sai lalle wannan kace wallahi kawai da kawai kuma mun dade da kai shekara biyar da baka taba bani komai ba sai yanzu da na zama kana gaisuwa da neman iri ce wannan to idan aka ya fada cikin rajuwa wanda Allah madaukakin Annabi Ali da Abu Salam ya tsine wanda ya ga mun yi bayani a baya cewa to dan haka ba zai kamata da rejection ba domin kyauta kauna ce da soyayya take zuwa yi amma idan mutum yayi da wata wani ba ta gani ta karba shine daidai in dai da wannan wani bare kada ka karba shi za ku ga wancan da abin da Annabi Ali da Abu Salam ya tura shi ya ce karbo zakka ni dawo yace wannan da bai tura ne wannan nawa ne sai Annabi ya ga mun magana ne kauci yake ne za ka zauna a cikin iyayen ka amma ba ko yawa ko da ya kamata ka lura da wannan da kyau duk wanda zai zo yana kyauta da neman iri sai ka karba wanda zai sa gaba da wani ne amma haka kawai babu wani kyauta da neman iri sai ka karba wanda kun da wannan manufa yayi guda biyu to ma alaikum alaihi min ajr annabi hu yace ni ma ba lada nake ne wa a wajen ku ka nemi sana'a ko ba ka da sana'a mai karfi ka zama mai sana'a za ta dawo da Allah zai zaba da albarka amma idan ka take aka gane cewa to kai maula kake ko ba shi za wani lokaci ko wani ne zo dan kai ce ma kaza da shi kake gaskiya tsakani na da shi kawai zai dawo dan za ga wata Allah zai hore ba a wajen manya ne sai ka wani yana girma ba ta a matsayin su wato nan mai kuɗi ko mai mulki ko mai kaza sai wani ya zo wajen tece da Allah ya rasu kai ma hanya gurin wani sai kace gaskiya tsakani na da shi sai da ko ba na so wani aje shiga da zai zo girma da shi sai ka zauna lafiya akwai wanda an ne ma yake cewa ka turo wasu za a tallafa kai magana kawai saboda ka ja mutunci amma akwai wanda yake ce Allah sai kariya yake shi zai zuwa aljuhunsa saboda ya karkata gefen bakin sa ya wuya zuwa kai hakuri da talaucin ka sai ka zauna lafiya kana zaune in Allah ya rabon ka ne za a kai wa gida Allah har gida za a kai maka saboda haka duk wanda yake so shi za annabi ya faɗa wanda hadisin da malai suke taba shi a cikin alƙur'ani hadisi ko da ake ganta wa ma'anar da ne ka guji abun annabi mutane mutane za su so haka yake duk wanda ya zaba ka za ka hankali ya ma kyauta ita ko kyauta ne ma haka kawai wani girmamawa su sai ka karba kace jazakallahu khairan Allah ya saka da alheri idan ya gabata bibiyar alwanin ka amma ina gane wa to kaji ba wannan ne a tsara wato da hankalin kuma kan abara ne tun daga matakin islamiya kafin ka zama shekul islam tun daga wannan matakin ka da girman ka kawai kai ya ara ka fara gane kan abun da ya yan mai mota da mara mota kowa kawai ka ba shi dukkan kirkin da zaka yayin da ka tashi hukunci shekul punishment kar ka canza dan wani dan wani kowa ka hukunta to tun daga nan Allah yake wace ka sai ka girma da dabi'a amma in ka fara din a nan to abin zai ji da ka zama kwarau shikenan kuma yana islamiyya ji ma kwarau yana masallaci ji ma kwarau domin yana iya dagawa da kafa kuma baya dagawa ne saboda wani ne shi ne wani kuma bai da shi saboda haka wannan kabili ne to shi sa annaba duk wa'annan da yazo zaka ga annaba ne da yazo salam sauro muka samu labarin cewa gidan gaba a wuta ba da uku zuwa ya tambaya saboda da'awa da yi karfi kawai sai dan ku kun lura da cewa lallai ya kamata a yi kaza gidan annaba ne da yazo salam baya hana amma ba zai ce ku kawo kaza ba ba wanda zai taba kawo gurin ko sauke shi annabi ya nemi wani abu sai dai a ce sahabi ya gane annabi da jin wa ya tafi ya ga an abu ko sai ga yato annabi shi kai annabi kuma ya ga yato jama'a duk mun san wannan su suke da yinda da kansu to shine Allah ya rubuta sarki ce wa ba alaikum alaihi min ajr annabi hudu yace ba na dan zai kula da in ajri illa ala rabbil alamin ni la da na gurin Allah nake ne wanda ba gurin ku ba يلا يجيب أتبنون بكل آية تعبثون وتتخذون مطالع لعلكم تخلدون وإذا بغضتم بغضتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون Allah madaukakin sarki yake adabu nuna bi kulli ri'in ayatan ta'abatu annabi hudi yake da adawa adabu nuna bi kulli ri'in yanzu ko a rika yin jini a kowane irin guri ne tudu ta'abatu na kuma kuna wani kuna wasa saboda Allah ya ba su karfi sai ranto su suka tashi jinin ma a kadar da take ne karfin da sai anan za su ji jini ba wai ne dauki ba wanda suka lura cewa ta karfi to ita za a je a yayyanka kawai to shine yake gaya musu cewa a tabudu da bi kulli ri'in ayatan shin kwari dan jini a kowane guri ne tudu ayatan kuna yi ayatan shine alama kuna yi tsadan jini kamar aya a gurin laraba shine kamar gidan murtala kaga ai mutum ya in yazo in dai ba gidaje ba kai ba za ka an goji daga nesa to duk gurin da yake da girma ko kuma bank of the north irin wannan duk su ake kira aya to irin wannan gidajen ke yi ba kana rawa ta'arufu da kuma kuna warki wa tattakiduna makaniya sannan kun arukon makaniya dan ne na masla masla shine ba hazu ba kamar da kana da masala cewa ko ibn abbas cewa shi wato suna tare tafki tafki na ruwa wanda za a yi ban rani da suna yin wannan wannan kuma yana da yake abin da yake nuna mutane al'umma wato lalle idan ne duk da waje kari da ruwa idan tana tare ruwan da za ta yi ban rani shine abin da ake yawan hauri ba gwada su har yau kenan cewa wannan tanadin da yawa al'umma wasu karfi ne mata a lokacin an ji abin da yana na har yanzu da dana da na dana da ni kike dan gane da rashin yadda da wasu yi ba to sai su da tara wato sai su da tara mutane wato a guraben ruwa wasu kuma kace mutane idan ne na masana shine kamfanin nika industry kawai suka rike ni la'allakum taqluduna dan su dawo kawai saboda sun dauka cewa a duniya ba wala su mutu ba shine la'allakum taqluduna cewa sun a ganin ai ba abin da zai faru da su sai ai na yi wa ce da kai su kimo biya har abada nan su zauna a duniya har abada bare ta dalika bi hasirin lakum kuma hakan ba zai faru da ku ban ji annabi wuri ban da irin anku wannan duniya da kuke gani Allah ya ara muku ta wallahi sai ta guje gaban mu kama da al'amman kana qablakum kamar yadda ta guje ga wanda suka zo kafin ku mutanen annabi nuhu sun shuɗe shekara da shekaru suka yi wanda wasu suna cewa wai shi annabi hudu dama yana gaba da a tarihi ne a cikin labarai da suke bayarwa yana gaba da annabi nuhu alaihi salatu wa annabi adam sannan yana da shekara ɗari hudu da hamsin da wajen shida shi ma duk tarihi ne sannan kuma kyakkyawan mutum ne duk a labarai aka kawo ba an zara lawa da hannun kyauta. Mutum yake cewa to shi wato al'ummomi sun shuɗe kafin ku an samu ruwaya da Ibn Abi Hatim daga Abu Darda yana cewa lamma ra'a ma hadith al-muslimun bi bilquqa min al-bunyan yayin da Abu Darda ya ga abubuwan da musulmai suka koma yi da yin gine-ginen gidaje manya kowa ya ga mutum zai zo bidin gida ya tsadin gida ya tsayi sai kaza sai Abu Darda wala su ke gani da kafa biyu a cikin gida a samu wanda suka yi wato ilimin decoration su kafa bujiyu kawai da fulawoyi a cikin gida abu da zai yana fara ganin haka ka ba kimar gidi ne bana da sai ni ce a cikin masallaci yake na yace ya ahli ya ku mutanen Dimashq mutanen Suriya a lokacin ya mutu ya kwalla mutu kira fashamu ilayhi duk aka da daru saboda da yawan su da ai aka da daru ba hamida Allah bi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ya gama kullatul hada yayi ba Allah ba bakin zargi shi sun makala da ne ji alaka ta'ayyun yace jama'a ba ku jin kunya alaka ta'ayyun ba ku jin kunya sai dai fada ga uku ba ku jin kunya da kuma ulama ma la ta'kulu ga duk kuna ta abu da ba ku ce kunyawa ba la hawla wala quwwata illa billah kuma abu da za yanzu yazo ba dai dai ya daina fita ba kuna ta abin da ba za ku iya cinyewa ba to mutum ne za ka gani mai shekarar su sau inda biyar amma yana da biliyan biyar biliyan biliyan dubu sau biyar me za ka yi ta kuma bai yi wa Allah komai wanda ya mutu za a ji rayuwa ba ko daya to abu da za ya ce kuna ta abin da ba za ku iya cinyewa ba za a binci ba wa tabnuna ma la tasmu ta ko kuna jira abin da ba ma ku iya gaba su ba wani bawan Allah da na ga mutuwar da babu wata zuwa an yi wuce makotan gurin cikin cewa wai a gano biyu aka yanka saboda gida a jansa kawai wai gida a jansa kawai ya kai gida ɗari gida kuma a manyan gurare Beirut kwan Hinda irin sannan irin a cikin irin su magajin ba wai irin wannan guraren nan gidajen sa mafi yayin wallahi da ayin ta da har an ko su kai ni na ga mutuwar na ga zaman makokin na ga yadda aka rika shiga amma wani na je gurin wani ne gyaran hawan electronic na ji suna hira cewa wallahi da ayin ne gudun da suke kowa ya ji gobe to shi da muke sayo faɗa cewa idan Allah ya ce mu je ka bawo Allah kar ka samu abun duniya din yanda kana matashi ba sai ka yi aure ba yi kokari ka gina sana'ar ka kuma ka gina lahira kin yanzu gina sana'ar ka domin mutuwan nan ba wai ya ma za ka yi za ka zo ko ko gobe ba kai kana matashi za ka iya tafiya na ba ku misalin wanda yake bin miliyan 60 da wani abu ba shi kawai kuma ko aure ne ba kuma ya mutu to da haka wannan shine abin da ya kamata a lura to abin da zai yake mutu kuna gina gidajen da ba za ku iya zama a ciki ba wata an wata amadu da ma na ta ruku kuna burin abin da ba ku rusa ba bura ta bura ta buri kau da za ka zauna da shi yanzu ka ce me yi kaza sai ce ba ai shi ba zai aure ba sai ya gara miliyan biyar kuma bayan ya gaza sana'ar dubu biyar ba shi da sana'a ba yake sana'a san wanda kuda injiniya na kana da riya ba da gani ga to to yake yi magana da ku ba da injiniya ne ko to to da haka wannan shine ko sai ba aka yi wa zai yi wasu ya tara mu jami'a to da yake cewa wato suna tara wannan hukuwa suna gura ta muridan abinda wato ba za su yi tsawon rai ba ba ma na ji tsawon rabba wanda za ki ce saboda haka duk wanda aka yi jinkiri a ciki abu da za yi wanda aka yi jinkiri daga cikin jeran dodo da kawai wajen kuwa sannan da abin da suka dama jeran dodo ya halaka wa asba ta masakin wa kubura sannan gidajen da suka gina gaba ɗaya zama dodo ne kaburburan labarin adawa yake ba su ba kuma ba su fahimta ba cewa da kuke yin irin wayannan abubuwan gaba ɗaya ba ku kai adawa ba gaba ɗaya gidajen da suka rike gida shi ya zama mutu don gidan su za a karamin gida a ce bai kamar gidan murtala to shi ya zama kaburburan su daga baya ala inna adad malakat ma baina alim wa umar yake ku zani ku daura muku adawa sun mallaki abin da yake tsakanin alim da umar garuruwa yake sun mallaki kailan na dawakai walikawa da kuma rakuba ayin kala kala kaman yake yi ne ne ya ga hali bidil hamu yake da ni da ku yanzu waye zai je garin adawa da durhami biyu gurin da annabi yake in kaje wucewa ka wuce da sauri saboda har yanzu alama alama ta ga mutsara nan duk abu da zai yake da ni da ku yanzu waye zai filin adawa da naira biyu misali ko naira ashirin waye zai biya yace to duk abin da za ku ba ku kai ku ba amma gaba ɗaya Allah ya halaka su da su da dukiyar da gidajen to da haka mutum ya je ya yi kawai to shi ne a tabbata da su kulle riya in ayat da da'awa su saboda haka za ku za ku kai da ne da kulle riya a kowane irin wato fili ayat da kuna yin wato kuwa wata alama wasu manyan manyan gidaje da ba su kuna warki wata tafi dora makani a kuna rukun manyan manyan gidaje ko kamfanin ne a ko magudanan ruwa kuna karewa da Allah kun takulu din a tsammanin ku za ku dawo ba yalla yake wa ina wa kai sannan kuma da ni a ko kun daji ramuwa ko za ku yi ukuba cikin jabbari da kuna yi ukuba ne da sauke ke mutane da dai shi ne kake jama'a shi ne da dai ba cikin jabbari kuna yi ne wato ba daidai ba kasar sai da aljabbaru ba aljabbaru wanda yake tsora mutane an karya su shi ba da dai shi ne wanda yake ne kake jama'a kawai da hanyar zalunci yalla yake fatakullahi wa ayyuhu annabi hudu yake da su ku bi tsoron Allah wa bi wanda kuma ku mun biyayya sai Allah yake kare zan mu ya واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Allah madaukakin sarki yake wa taqul ladhi amaddakum bima ta'lamun ku kiyayi wanda wato yake muku madadi yake kara muku yake muku baiwa yake muku ni'ima bima ta'lamun da abin da kuka sanki kamar kun ce ne abubuwan da muka danki Allah yake mana ta goma kiji sai Allah yake amaddakum bi an'amin wa bani ka gida ne muku ta goma ji da ri'u wato da wato da dabbobin gida nau'in nan guda takwas raƙumi da taguwa ta da kaniya rago da tinkiya akuya da bunsuru duk Allah ya muku madadi da su shine janani wa bani da ayya sai ga mutun yana da ayya goma ya biyar idan wani yana da ayya talatin ko ba Allah da yana zuwa karatu kwana biyu ban gaji da sai mu yi a gidan su su tin ba tare yace mu su su tin ne ba tare kowa yana a nan waje je yake ba kwana biyu na ga ban gaji ba Allah yake mu su su tin ne ba jiran bando wanda suka mutu wane ne to saboda haka kaga Allah madaukakin sarki yayi musu baiwa da dabbobi da kuma yaya wajen nafi wa uyun sannan ya musu baiwar gonakai dan buka wa uyun da mare mare ruwa shi ne za ka samu suna da ruwa sosai ke fito da dutse ya fito da kasa Allah ya musu wannan baiwar ba wani wahala sai ruwan da suke so ba ruwan su da baro ruwan wanda za a ga wanda zai fito daga daga cikin dutse to sai Allah wanda hutun sarki yake inni aqabu alaikum azab yawmin azim annabi yace amma Allah zai muku tsoron azabar ranar yinin nan wanda yake babba shine ranar kiyama duk wannan du'a'in da ake muku kun ji to ina ji muku tsoron wannan addu'a ku da Allah a wannan yinin sai Allah yake قالوا سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعدين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم
Allah yake kalu sai suka ce sawa'un alaina ka gaba ne duk sai da mu ba a gurin mu a wa'azi ko kai wa'azi amlan amlan da kun min alwa'azi ko kar kai wa'azi duk sai ne wai duk wannan abun ne da yake bidiyo su da wa'azin da kada yi duk sai ne a gurin su da ne su ba sai Allah yake in hada wannan abun da suka kawo ko ba komai bane illa khuluqul awwal sai suka ce ai wannan abun da kake ba haka ba komai bane ba sai ta'ada da tabi'a irin ta mutanen farko wato yadda iyayen mu da kakannin mu suka mutu ba ki dawo ba mu ma za mu mutu ba za mu dawo ba ba wanda yake zai kace mu shine khuluqul awwalina akwai kira'a in hada illa khuluqul awwali wannan ba kowa bane ba dai al-khalqu shine kuma al-kira kariya wannan abin da nake faɗa ba kowa bane ba dai irin kare ne annabawan farko in hada illa tilal da suke faɗa ba komai bane ba sai wai kirkira fabrication kai kawai kirkira kai kawo ka ba babu wannan magana wai annabi hudu ce da yawa wa ma na annabi mu'azzabin kaza wallahi ba wata azaba da za'i mana daga kan sai kaduna ba wata azaba da za'i mana fa kadzabu Allah yake suka kalle da shi ba halakna sai muka halaka su inna bi zalika al-aya lalle cikin wannan bayanin da aka yi akwai aya Allah yake wa ma kana aktharuhum mu'minin amma mafi yawan su ba su yi imani ba wa inna rabbaka lahuwa al-azizul hakim lalle ubangijin ka al-azizu magwayi ne al-rahim kuma mai jinkai ina ga sawawun alaina din nan ba mu kara da aya ba sauran ayoyin da kuma lokaci yayi ina ga mu tsaya ne sai mu tashi tashi ne zuwa don mu kara zuwa karshen sura abubuwan da Allah ya ba muka faɗa ne Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah muka kuskure sarki da ya ce mana akwai na rage minti biyar ɗin da yau na ga akwai tambayoyi guda biyu tambaya ta farko kamar Okay. Wannan wannan tambayar okay to duk da dai na ga daga jami'an masallacin take sai mutum magana da zan ce nan ce ni wannan da ta jabe ne wata masallaci eh fara kan zo da ladan da daga abun akwai to wai wata addu'a ce wata zawa Allah ta yi mata tambaya a makarantar mata aure cewa wai an ce akwai wata addu'a da idan mutum ya yi in ya yi ta sau ɗaya ba za a yi masa hisabi ba kuma idan aka sa a cikin kabarinsa ita addu'a zai samu kai daga azabar kabari wallahi ban san ta ba in ma akwai yi ban kanta ba ni ma Allah bar an an samu a bani kare kuwa ai duk ba karatun da muke waje nan mu samu sauki a kawai ko in dai akwai wannan ni ban kanta ba ban sai babu ba amma in akwai da ni ma Allah ne ba Allah ga baka wala to wannan shi ne na na yi da wa'azi da rawa da ko abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ba mu ladanka wanda muka kuskure Allah ya yi mana dan uwa za ku ga musamman matasa irin yadda wata wani tsari da aka biyo na mutuwa cikin shirya da ake abubuwa kala kala ya kamata kowa ya koma zuwa ga Allah ko sai ka babu ya kuje da irin mutuwar da ake yanzu ta ikilani to da ko sai ka babu mu kara gyara tsakanin mu da Allah ba mu gyara tsakanin mu da Allah ba ku sarki lalle mutuwar da ake take ta faruwa yanzu da rafi da dukkan wanda za a maza ta suna ganin sai kamar yanzu za ta mutu to suna gani yanzu wanda wato yadda Ali na manzuri yake fada tare da kuke ko ina ne ko kuna tafi ko a zauni haka ne yanzu take yiwuwar mutane ta rabu da wato mutum yanzu yanzu wato gari a ce ba ya mu ina kallon wani rubutu da wani bawan Allah ya dace abokan yaran nan ɗan gidan malam da Allah Allah ya ji kansu da gabara Abdul Malik a cikin rubutun da wani yaro a nan garin kai yana cewa maganar da suke da shi labarin da ya kawo na maganar da suke da shi ta ta ga hankali kware da wanda za ka ga wato kamar irin mutum yana yin wata wasiya ya zo gaba tun daga mutuwa Abdurrahman lafiyar sa take cewa kusan kullum mala Abdurrahman gani Abdurrahman kusan kullum ziyara ne kuka in ya tuno shi yanzu mala Abdurrahman ya tafi kenan saboda suna cikin ɗaliban sa yan gaba gaba saboda haka irin wannan aje kana ta wannan bayani sai ma ta kana zuwa bai fi daɗi wa tsakanin su daɗi ɗaya so da ko shakka babu ya kamata matasan mu ƙara lura mu ƙara hankalta da abubuwan da muke yi na targodiya wannan abin da take hannun mu gidan je dan bako ba za ka iya kai mutum wata za ka iya sa sanadiyar ta take zuwa aljanna ke dan take da maka za su a wannan abin gidan je dan bako ba yayi yawa kowa kuma ya fi kowa sanin me yake saboda haka mu gyara tsakanin mu da Allah abubuwan da muke yi wanda Allah baya so ni na sani sai ma ka sani bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira kowa ya gyara tsakanin sa da Allah to da haka ya kamata ina jan wato hankalin matasa domin Allah alaihi salatu wasallam ya gaya mana ba wanda zai tsaya gaban sarara a kiyama ya dauke ta daga guri ba dai sai an masa tambayoyi guda uku sai daga cikin tambayoyin annabi yake sai an tambaye shi a dangane da wato kamar kaka da yayi ya kace ta idan ya wuce kamar kaka rayuwar da yayi ya gama da ita dukiyar da yayi ya kace ta shi ya kamata mu rika tunanin wayannan abubuwa muna kallon abubuwan da suke faruwa yanzu muna gani gaba ɗaya yaran wani ƙarfi a tafiyar da suke yace suna tafiya a daidai wajen kanke yace su wuta a zunnalikin suka zo suka wuce su dai da minti biyar ba yace wallahi suka yi wannan accident yace sun san su yace kuma bayan accident din ma sun leka sai ga shi ba wanda suka sani sannan mala abdul ne yace har aka wa jinin shi mubarak sai na wani yaro ne jima garin ka sai mutaba dan turawa yace shi bai mutu ba sun tawo jinin sa da ya dade da yawa ana ƙara jini an suka tawo a hanya ya ƙara duk wannan bai ga mutane da rashi ba duk matasa sun gan su in talatin ne a jirin da talatin da duka su ne ba wanda ya auren ba da duk uku kaga kuka na wani tunani na a salim ya aure yayin sa wanda aka auren da lokacin corona shi yawa shi ne ya aure yayin sa akwai iyayen su kale akwai iyayen su mazela to saboda haka wannan shine ya kamata maza za mu lura mu fahimta cewa wato kai idan ajali yazo inna ajala lahi da ja ala al-asr baya jiran kowa mu fahimta da to mu gyara tsakanin mu da Allah wannan abubuwan da ake nagari na tiya kowa zai iya kowa zai iya baya bukatar a koya ba ina yawan faɗa wannan kalmar dan kina a magana ita tiya ba ji an koya ba yanzu za ta zama professor yanzu ka wuce kurjina ma ka zama kamar yadda ka koma bilisin lakka yan shi a cikin sai ya rubuta littafin da ya zan haya a cikin kudin tumo a zarfa shi ne kawai a ce iya mun da kuma iya iya wata sannan kawai sai a ganin na ruko budurwa na yi aski kan da aski gari na Allah ya ba shi wani dole na ciki wannan sai an koya mun yanzu wannan me za a koya mun anan yanzu a wannan ba ga shi ba na ga Allah ya digiri na biyu to saboda haka ya kamata nagarta da bin Allah shi ne take wato burgewa ya kamata ku bayyana wannan dan da ga wasu magana yanzu suna wani abu mutum ya zo ya daga hanci wai ba wanda yake take nan ba wani yake wai sunan kariya duk da kidan nan gaba ɗaya ce ni a gurin ka ba wani yake in kai man magana dan sa ido ne kai wata al'umma ina za ta tafi a haka ta yaya al'umma ba za ta tafi a haka ba wanda zai ga ma sannan da tsaji ina ƙara da hankali kun ga yanzu abubuwan da wata za su koma akwai ta kungiya wani ya tayar min da hankali da nabi iyayen mu kuma yanzu ya hakuri wanda ni na yi talatin gaskiya ana magana akan kungiya ce har nan da aka muku mutuna akwai akan matsalar da ake samu ta wato insecurity a cikin kundila da gandun alwala kuma ga akwai da yake laifin mutanen unguwa ne yayi wannan bayanin yake ba ku tashi da yawan aka kira bidiyo na jara'a aka kira na hoki aka kirawo na na abu suka zo suka ce gaba ɗaya ne duk mutanen unguwa da za ka ba da hakan kai kwamishina a gwani da yace idan kun shirya yanzu za mu zo mu operation yace amma matsalar ku ta ku ci abin da ya faɗa shi yace wannan matsalar ta ku ci saboda haka ba mu ne ba bidiyon na jara'an da ya rika bayani loko loko da sako na cewa wasu da suka je a wanda suka je gurin ba duk daga ayawa su da unguwa yake to saboda haka matsalar ku ta kuce ku je ku gyara da aka zo suka wani mutum aka gayyace ni nake abin da ya tsaya mun da hankali da aka gyara ku a gayyato da ku da tije manya da aka zo wani bangare a wannan aka ce wai ana tunanin wanda da tije za a wannan abin ya tsaya mun da hankali wanda wanda tije mun ba za su gaba su suke daure wa yaran jiji wanda wanda al'umma ce abin ya wallahi ya a ce da nake a mutu nace ni ban gautu da wannan magana ta ku ba ku kawo a bangaren ni ku bani dan zai gayyato da su zai guda biyu a bangaren wannan kalmomin suke faɗa cewa koyi da tilan an ba da wani bangare daga cikin unguwannin nan aka yi jiya akwai bangaren da aka zaka ce ba za a ɗauko da tilan ko ɗaya ba saboda wani ba za su ba da goyon baya ba wani ya ba da misali yake an yi kazawa da shi ya rusa ya al'umma ba za ta zama a ta yaya kuma idan ana zo abubuwan ya tafi ko dan ka ne ba daidai ba ka ba ni kuna kallo ba abubuwan da ke faruwa yanzu yaro karami zai tare ke jiro ta gawa ya yaro makari dan ni dan cikin ka ko jika akwai yawo Allah da yake a waje dan jahili ya zo waje a rawi ko suka zawo ba wuka wai ba da wai shi kai ni zan ba ku ya Allah ya sa ya karfin hadisi ya ga Allah yake wanda yake so uwa ta kai gone ya kalle kenan yace wallahi ko kuma ko allura ba wa yake sa yace karfin hadisi yace wallahi sai suka gudu yace kuma da mazamu a cikin to al'umma mu ta koma yanzu inda za a zo a gaban mutane a gaban mutane ana yin kwace suna kallo ba za su yi ba ne magana sai ga mutane na gudu to wallahi babu wata al'umma da ta taba tsorewa in ba ta tafurfajin ba babu ita babu wata al'umma da ta fa da ta tsore ta samu tuji a wato a cikin bangaren da ba da an samu sun yi tafurfajin ba su unguwar da kuke ji yanzu sun zauna lafiya manya da yara aka fito aka shiga ruwan da ya fito ya gani a dole a samu wanda yake jin nauyi duk iskarfin sa amma abin ya zama ke gaske yanzu tana nan kungiyar ta ta zo sun sun haɓaka har kun kwamishin a kolin sun ji abubuwan da ya ta zo ban sha'awa amma yanzu tsoron da ake ji wai manyan da za su tsaya ma a haka domin kwamishin a kolin ya ce shi abin da ya rage kawai yanzu su je su tara mutanen unguwa a yi mobilization shi zai zo ya magana duk gaba ɗaya aikin an rasa an gama mana amma wai yanzu wai manyan da za su bada gudunmawa wai su ne abin tsoro wannan abin da ke shige waye in dai al'umma ba aka ta zama wallahi mun lalace yanzu a zama ke zamun labari wai a wani yaro shi jika ne ma unguwar ya kafta wani wai makami a wuya abin da ya kona mun rai wai ana gudu ya zo ya wuce kuma yana dariya suna gani kuma ɗan wai jika ne a unguwar wannan wata irin al'umma ce haka kana jin cewa yadda ya kwafta mai yanzu kuka kyale wannan ba kai ne kwafta ba to saboda haka gaskiya al'ummar mu sai mun miƙe ke tsakani da Allah a haka yadda muke tafiya tarajibi babu yadda da ba a turo malaiku su gyara mana ba mu da mu gyara da kanmu ai dai dai ne ma yanzu wannan kungiyar ta iya zuwa ta ce tana buƙatar cewa zo ba karatu gaba ɗaya ko ya gaji za mu ajiye karatun mu biyu abin da za su na ba dole ba su ne karatun ba duk karatun da ake ba don wannan jiyan gyaran wannan matsala ake yi ba to ga wancan ana yi suna warwarewa kuma sai mu kale su saboda haka gaskiya ya kamata al'ummar mu su farka iyayen mu su gane cewa duk wanda Allah ya zarrabe ka da shi fitinan ne ne a gidanka kai kai ya ki Allah ya gani idan ne ba daidai ba dan kawo hukumar ka dan kawo hukuma al'umma su ga cewa kanta ka fara ko na ga kowa zai dauki da gaskiya duk wanda ya mutu a gaba dan ka baya ji kani ka wallahi da lai kuma duk iyayen mu a waye mu haka suke shi za ba mu ga ba Allah ya sani za a yi ma bulala a makaranta an kaje kuma na kara ba sannan kai wani abu a biyo ka mai kun ke kamo kai dan ka amma yanzu ba za ka ne yaro zai ya komawa gida zai ya koma gida yana kuka a cewa yi wani ne a hanya ya ganci yayi ba ni dai ko kuka yi kuma sai zo ce kai kai ba mai za a iya ba wannan a yanzu ko ko sai zai kulle kai daure ba duk ana kai kanin gaban da yake bai sai hukunta danka ba ma ba da kan kai ka da ba ta kara da yawa sama da yawa ba bai bai ya ji ba bakin uwa sunan sa kenan kaji ba zai yake akwai wani yaro ne sunan sa bakin uwa kuma zai amsa eh bakin uwa ai ko yanzu ba ni baya wasu yara sun zo a makarar makaranta a mota a samu su islamiya suka fito wani yara guda nan makara kawai ya ne tana ganin baba ta kawai ta a ihu sai ka ihu ne ce to ya ko alaji mu nace to wallahi duk zan ce wallahi biyar zan mutu saboda ka zo da ba wai inda babu ta kana jira wani mama wai mama da zo nan da ta nace ai karbiya ta kawo ki nan in ba ta ko ta ki daga nan to irin wannan ke dantakar da ta kawo yaro shi ke nan sai ya zo karbin ga Allah duk wanda yau an ka hukunci ko akan rashin gaskiya ne kar ka nuna wannan ka ce ka gode ba an da muka ce ba ka ga ban faɗa a gaban ka ba amma an za ya horo ka za ya kamata saboda kar a ji aikata to ya san cewa da kai take saboda haka ya kamata dan yanzu kuka za ka tafi kafin ya zaka ku je jahili ka fara ka ciki ka ba din zaka ya zo ki ya ga wani yaro yana ba waza a bakin rijiya baban sa na gefe yana aiki yace ba na tayaran nan kuka ka bin zaka yayin ban da shi ya tafi sai da yaje da wani an ci za a gurin yaro da ba da rijiya yana zuwa ya gano uban yana da kuka sai ya leka yace Allah ki tara haka yake maka yace ba na ga ma ba ni ne magana kawai ni ne magana saboda haka ya kamata al'umma mu lura gaskiya wannan ɗabi'a da muka dauko ba da kin lura ba wajibi ne mu gyara da kanmu mu gyara da kanmu abubuwan da muka faɗa ne don Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ya je mana wayannan bayan Allah da suka roƙi Allah ya ji kansu da gafara Allah ya roƙi birki yi ya ce ya ji muku kurakuran idan ta mu dawo Allah ya sa mu fita da kyau da imani Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwamfuta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu yi kwamfuta mata اللهم استجب دعاءنا ودعاء من كان بدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقضها برحمتك يا ابي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين